السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يعمل بركة يسوع وحتى يسعى ويسعى الله تعالى لا يجبنا ومشكرا صلى الله عليه وسلم أولنا رانا ثلاثة ثلاثين دقيقة دوت المات شكرا لكم بيو لأشمين دخول الميلادية وانتم من بيجي لأشمين دقيقة وقت رمضان شكرا لكم بيو dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiriya muna nan a zaɓuɓɓun matsalar fominan ma'ani da shan ahmad al-tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda ke shagarirwar ƙarshen kwanta da gasa kaduna tare da shugabanmu jagoranmu imam asiri shi muhammad sallallahu alaihi shi muhammad al-tijani da radiyallahu ta'ala anhu a inda shi ta gabatar da karatu a cikin littafin ashifa yau ma kamar kullum maulana zai tashi ne daga inda aka tsaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ عيد لنا بهذا المقدر والتعطى فيه بنظرة تأتي لنا بالزبر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan Allah masu girma kowa da sunansa da ainihinsa muna gode wa Allah tabaraka wata'ala da ya kara haɗa fisakunmu a cikin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na ashifa bi ta'rifi huququl mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alwajhu thalith fuska na uku daga fuskoki da za tawilanci wa'annan maganganu na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama karku bibita ni akan Yunus ibn Wata karku bibita ni akan Annabi Musa karku bibita ni akan Annabi Ibrahim karku bibita ma tsakanin annabawa cewa annabi wani yafi wani balantana ni ku bibita ni akan wani dan uwana annabi to shine shauƙa iya yake to waɗannan hadisan akwai yadda malaman hadisi da malaman tarihi suke kallon irin waɗannan hadisan musamman sufaye suna da tawilat waɗanda suke yi wa irin waɗannan hadisan bayan bayani ya koro a baya annabi alaihi salatu wassalamu shine mafi girman alitta kuma shine mafi girma a cikin annabawa da manzanni to shine ya ci da mana bayani a irin tawilat da ake yi wa irin waɗannan hadisan cewa alwajhu salis fuska na uku annabi yana faɗin wa'annan maganganun ne domin me Allah yufaddala bainahum tabdila domin kar a fifita tsakanin annabawa an gane matukar fifitawa kar a ce annabi wani ya ji wani fifitawa da kila zai iya bayuwa har wani ya ga wani abu na rainuwa wal iyazu billah a zuciyarsa akan wani annabin Allah kuma annabtan nan abane mai girma manzanci abane mai girma ko ba haka bane annabi ba zai raina wani annabi ba balantana wanda ba annabi ba ya zamanto ka ji wani abu na saukar girma da kima a zuciyarka akan annabin Allah wannan musiba ce babba to shi yasa annabi yake kashaidi kwarai cewa nima kar ku bibi dare akan wani domin me a ga girman sauran annabawa ‘yan uwan manzon Allah, domin ƙa'ida ne an gane karatuna mutum ya ga girman annabawan Allah ya cika zuciyarsa. Kamar yadda imani da su an gane kenan ko gaba ɗaya shi ne imani da ma shi ne imani da Allah. Da zaran ka ware wani annabi a zuciya baka imani da shi ba, saura da imanin da aka yi da sauran annabawan ya tabbata kaga bai tabbata ba sai lokacin da aka yi imani da su ne gaba daya amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli kina shahidi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba a bambantawa tsakanin wani ɗaya daga cikin manzannin Allah imani ake da su gaba ɗaya girmama su ake gaba ɗaya son su ake gaba ɗaya biyayya ake musu gaba ɗaya saboda duka ma'aikan Allah ne Allah ne ya aiko su zuwa ga halitta gaba daya to saboda haka annabi yana waɗannan maganganun ne domin kar a fifita tsakanin su fifitawa yu'addi wanda zai iya bayuwa ila tanaqqus badi'in zuwa ga tawaye darajar sashin su ko zuwa ga menene rage matsayin sashi an gane ai wanda kai a matsayinka na musulmi ba ka da wata dama kwata-kwata an gane kenan ko wanda za ka iya bibi da wani akan wani wanda zai iya bayuwa zuwa gabe rage darajar wani daga cikinsu a ai ko bibita wanda ake yi tsakanin annabi da sauran annabawa ai bibitawa ne wanda bai bayu zuwa ga ina rage darajar kowane kowane ɗaya daga cikin manzannin Allah ba duk inda ka ga kai ga kan gaba annabi da girmama annabi da sauransu ai girmamawan duka tare da girmama ɗan uwansa ne ba tare da wulaƙanta su ba saboda haka ko a wannan al'umma ba zai yiwu ka ce kai ga ka mana garnakakin masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama majzubi a cikin manzo Allah ƙararre a cikin manzon Allah an gane ba kowa a gaban ka sai manzon Allah ya zama yadda kake ganin girman annabi a zuciyarka zai bayu zuwa ga me tawayar darajar wani mursali ko wani annabi annabi ba zai karbe ka ba annabi zai karbe ka bai yaushe annabi zai karbe ka yayin da kaga girman sa kaga girman me sauran annabawa ɗan uwansa a lokacin kai ma ka shika a wajen mazo Allah kuma a lokacin ka shika a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda annabi yana fada ne domin kada mana bibitawan ya bayu zuwa ga tawayan darajar zagin su awil qadd minhu ko kuma runtsa ido daga mutum an gane ai in ana magana wani annabi sai mutum ya runtsa idonsa ya yi kaman bai gani ba kuma yayin da ake magana wani annabi ne ma ana magana wani annabi ne ma an gane kenan ko sai mutum ya kai ga ya runtsa idonsa ma'ana alqad daga runtsawar ido ne kuma runtsawar ido a nan ana nufi ma'ana wulaƙantarwa an gane duk abin da ka runtsa ido gabarinsa ai bai da kima ne a wajenka abinda ka bude ido a kansa yana da girma ne a wajenka amma abu in bai da kima wajen mutum sai mutum ya sauke idansa kasa daga abin an gane kiran ko sai yi kaman ko mutum ne baka damu da shi ba hanya da Allah yake yi sai mutum yayi kaman ma bai magan shi kau da kansa ma kawai kaman bai magan shi ba kaga wannan kau da kan ai wani abu ne na inzirai mulakantawa ne kai kaman baka ga mutum ba kaga nau'i ne na mulakanci to kada irin wannan yanayin kallakallan an gane ya gani ganin ya zamanto yana giftawa a zuciyan bayi ya sa manzala ya ce to kar ku fifi tsakanin annabawa ni ma kar ku fifi ta akan Yunusa ko Musa da sauransu saboda irin wani toshe kofar barna ne an gane ai ko da kuma halaka Allah sai Allah kiyaye mu lafiya ma balan tanama fi jihati Yunus a fi jihati Yunus a cikin bangare na annabi Yunus alayhi salam amincin Allah ya tabbata gare shi ومن شأن النبي يونس عليه السلام إذ أخبر الله عنه الله يا بعد لا بالي أكن النبي يونس أكن القرآن wanda wannan yana ƙara nuna gaskiyar manzon Allah da kuma tabbatar annabtan manzon Allah annaba wannan duka babu wanda annabi bai babu labarin su ba alqur'ani ya kissanta mana kissosin su gashi annabi ya zamani da su ba amma ya san su ya san sunayen su ya san zamanin su ya san al'ummansu, ya san kome da kome nasu, ya san mujizozinsu, ya kaman a kamansa ake yi. Wannan ma, don Allah in ba annabi annabin Allah bane ya haka ya san su, ya haka ya hakaito mana a tarikan waɗannan annabawan da manzannin ya nakarto mana su, wanda mu abin da muke da shi a wajenmu wani al'umma ma a cikin wannan al'umman. an gane kenan ko ba lalle yana da yana da ilimin abin da muke da shi ba in ba sahabi ba ne babba na wannan annabin ba abu da ke hannunmu na labarin annabin za wallahi ya ci abin da ya sani an gane ai saboda alkurani ke bamu labari yanzu saboda haka ke yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana jawo hankalin mutane da kuma gargadi akan irin waɗannan abubuwa saboda Allah ya bada labari akan annabi Yunusa li'alla ya qaw fi nafsin fi nafsi man la ya'lamu minhu bizalika zadadatun wa nihitatun min rutubatihi ar-rafi'a abin da yasa manzo Allah yake wannan hani na fifitawa ba don wani abu bane li'alla domin kada gadadatun can gabanmu an gane ai ko gadadatun ruwan a ido an gane wulaƙantawa musugunawa an gane kenan ko a kallar rashin kulawa da rashin damuwa wani hitatun da kuma sareruwa min rutubati daga darajar annabi yunusa arrabi'a madaukakiyar nan to da Allah ya ka domin kare ya faru ne fi namtacin zuciya da kuma rai malla ilma min ubizalika wanda ba shi da ilimin haka kaga wanda ba shi da ilimin abin da ake nufi da annabi Yunusa da kuma abubuwan da alqur'ani ya kisanta muna kan za kaga wanda bai da ilimin abin da abin da ake nufi da ma'anonin abin da ake nufi me zai kalla zai kalli annabi Yunusa da kallo na ghadaba wa hitaba an gane kenan ko zai samu mana wulakantarwa da sauke masa martaba daga sama zuwa ƙasa. Dan Allah in mutum ya kalli annabin Allah da martabarsa madaukakiya sai ya dawo da ita ƙasa, da Allah mai riba ka, ai ba ma riba ma sai da asara ko? To abinda annabi yake gudar mana da shi kenan. An gane ai ko? Abinda annabi yake gudar mana da shi kenan. Domin irin waɗannan abubuwa zai iya zamewa al'umma mana matsala a lahira. kuma annabi duk abin da zai jawo ma al'ummarsa matsala a duniya ko a rayuwa annabi bai da wannan ba kuma baya fatan haka kuma baya son haka yasa annabi yake fada sosai akan fifitawa dan shi annabi Yunus alaihi salam kamar da shau kariya ta wa'annan ayoyin cewa annabi Yunus iz qala iz qala ta'ala anhu domin Allah madaukaki ya fada akan annabi Yunus iz abaqa ila al-fulk al-mashhun lokacin da annabi yunusu abaka ya gudu mana al'abiku al'abdul haribu an maula wa sayyidihi bawa in ya guji sayyidinsa an gane karatuna ana kiransa al'abik ko ba haka bane mana gujajjen bawa ya guji mai shi kenan an gane wannan bawa da ya guji sayyidinsa a shari'ar musuluncinmu an gane asi ne mai sabon Allah ne dan Allah bai ce ya guji sayyidinsa ba shi yasa bawa in ya zama al'abid an gane kenan ko tafiyar sa tafiya ce ta basiya a shari'ar manzon Allah ko kasaru ma ba zai yi ba ba inda aka ce bawa gujajje yayi sai kasaru kamar al'aqli da ne wanda ya saba wa ma'aikinsa an gane kenan ko sai ya harba Kano ko Bauchi haka shi ma lokacin aqiyi a wannan lokacin a wannan tafiyar sa ai ba zai kasar ba ko komin longjo ne dinsa ba zai yi ba to sai Allah ya fawo mana maganin annabi Yunus cewa iza abaka an gane shi annabi Yunus alayhi salamu lokacin da ya guji jama'ansa ya guji jama'ansa shi annabi Yunus alayhi salam Allah ya turo shi annabin Allah manzon Allah yana shekara 40 zuwa ga ato kabilar Ninawa sai zamanto wato kamar da zai gaya mana annabci da risala tana da nauyi tana da nauyi ba abu mai nauyi irin manzanci mutane suna zaman zaman su an gane a aiko ka zuwa gare su cewa su bar abu kaza su yi abu kaza an gane aiko wannan abu ne mai sauki jama'a da Allah yana da sauki kuwa ma jama'an nan ba ba mutum goma bane an gane kenan ko ba mutum goma bane ba mutum ashirin bane fa arsalnahu ila mi'ati alifin aw yazidun a aiko ka zuwa ga mutane saboda dubu ɗari an gane ko ɗari biyu kuma kowa da ra'ayinsa kowa da tunaninsa ɗa da nasa uwa ma da nata uba ma da nashi ɗan uwa kowa da tunaninsa ba an gane to yaya za a yi ka dunkulo waɗannan mutane ra'ayin ya zo ya zama ɗaya ai ba ƙaramin al'amari ba ne ko in ba Allah ya yassare maka shi ba to sai ga wani annabi Yunus alaihi salamu ya zauna cikin mutanensa yana isar musu da sako amma ba su yi imani da shi ba ya sha wahala a hannunsu kamar yadda sauran annaba da manzanni suke shan wahala a hannun al'ummatansu da ya sa abin ya yi tsawo ya yi tsawo an kiyaye imani wata sai dai samu sarkin garin ake to kai sarki kai barin gaya ma gaskiya mutanen garin nan sun kin imani amma tunda sun kin imani wallahi ka gaya musu kuma kai ma ina sanar maka kuma ina sanar musu wallahi azaban Allah ya kusa ya dira a kansu ya kusa kuma ƙarshen maganan ma ba zan tsawaita zance da kai ba na ba su notisin kwana arba'in in je ba su yi imani ba to akwai gingime mai halaka zai fada a garin nan gaba daya saboda rashin yin imani shi kenan labari ya ji gari cewa in ba su imani ba nan da kwana arba'in fa akwai bala'i amma annabi yuza ya riga ya gaya musu alama akwai alamomi an gane kenan ko kafin kwana arba'in ya cika azaban in ta tashi shiri za su ga shirye-shiryen azabar kafin ta sauka to san da gaske ake yi ba da wasa ake yi ba yanzu ba ya ba su notisin kwana arba'in ba kwana talatin da biyar tiftif saura kwana nawa kwana biyar ajali ya cika suna zaune sai suka ga bakin hadari ya lullube garin gaba daya kuma hadarin ma akwai hayaki a cikinta akwai hayaki a cikin hadarin dan Allah wannan bala'i ne ko ko an gane garin ko da suka gan shi sai suka dauka a hadari ne ruwa za yi an gane garin ko haza aridun mumtiruna bal huwa mustajirtum bi ba wannan ba hadari mai ruwa bane wannan azaba ne gingire ne bala'i ne zai sauka jalala ce za ta sauka a kansu da da suka ga waɗannan soma-soman azaban fa dama ya gaya musu kafin kwana arba'in za su ga alamomi to zu bakin hadari hatta hayaki hayaki a cikin hadari lalla wannan alheri ne a'a sai suka tabbatar da maganar annabi Yunus ba azaban nan ba sauka za ta yi da suka ga haka sai suka tattara kwansu da kwarkwatan su gaba daya sai suka samu wani waje suka taru maza daban mata daban yara daban suka yi wa Allah magiya cewa ba azaban nan da suke ganin so musamman da na ba kata sauka ba kata sauka ba dai imani ba ne sai imani an gane ko ba dai imani ba to imanin za a yi ah ka san dan adam ai wani lokaci ya fi zama na Allah in ya ga bala'i an gane ko eh ai ko mutumin ka wani lokaci ya fi jalladibu ya fi istighfari ya fi kullawa da masallaci da tarji in ya ga dan duku-duku an gane kenan ko sai ka ya dawo masallaci dama nan wurin zama na ne baya makara lokacin yana neman shiri da Allah ne amma da kwana biyu za a dan bude masa wata taga ya ga ya shaci wani iska wallahi wallahi sai ka kuma ya janye da dumin sa daga inda yake harbata ko ba kuma ne sharbin nan da yake dan jajja din nan ya dan kame shi ya ma ajiye shi a wani wuri ya koma a carbin matsalawa a hannun nan kaunta ya koma kaunta ba zai dauko mai alama saboda ya ga kwana biyu alhamdulillah an gane kenan ko an dan dandana masa zama da sweet a bakinsa bayan kwana biyu kuma da ya ga abu kuma yana neman a sake tsaka a sake koma gidan jiya za a sake dawa in ya buga ya buga ma ya ji shi liman an ya ba wani wuri da za a dan bani garin nan wallahi na ja lati ja to ka ja kaza ka ja kaza to kaga dan adam haka yake da suka zaka sai suka taru suka yi ta tuba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to shi kuma annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya ga dandazan mutanen an gane kenan ko an taru dan a zuwa nemi tuban Allah dan ai imani shi kuma bai jira umurnin Allah ba sai dan an gane kenan ko sai kawai sai ya koma gefen gari to bai san ruwa ya koma gefen gari bai dawo ba yana nan bayan kwana biyu sai ya gamu da wani makiyayi da ya gamu da wani makiyayi yana kiwon dabbobinsa makiyayin ya gane shi shi ma ya gane makiyayin shi kenan sai makiyayin sai ya dan tatsi nonon akuya sai ya bashi sai ya sha sosai da ya sha shi alhamdulillah amma ina da sako da yake son baka ka kai wa mutanen garin nan ya ce ni in kai wa mutanen garin saƙo ya ce mene saƙon in ka je ka ce annabin Allah annabin su Yunus yana gaishe su ya ce ba zan kai ba ya ce wallahi ba zan kai ba me yasa ba za ka kai ba saboda mutane suna da wani ɗabi'a guda ɗaya dukkan mutumin da ya ƙarya a cikinsu ya tabbata ƙarya yi zai da shaida akan maganarsa kashe shi suke yi shari'a su kenan a wannan lokacin in dai ka faɗi magana ba shaida zai tabbatar da maganan ka to kawai shi kenan mutum ya gama yawo a ranar za su kashe shi ne kawai yanzu ya zai ce musu annabi yunus yana gayye su to me shaida ina suka haɗu me tabbacin cewa ma yunusun da suka nema suka rasa yana gayye su sai ke ba damuwa wa in kazzabuka in suka karyata cewa ni na turo ko ka gaishe su ta shahadu laka shatuka wa asaka wannan akuyoyin da ka tatsi nonin kaban ka bani na sha za ta yi maka shaida a kansu sandan da kake rike da ita na kiwo ita ma za ta yi musu shaida ya ce haka ne ya ce kwarai da gaske za ka ga akuya za ta baka mamaki kuwa sannan sandan hannunka za ta baka mamaki a ce shi kenan inda ya tabbata zamani shaida nake nema in na yi magana su tabbata magana ta ba ƙarya ba ne don kada jini na ya halatta a wajensu yadda ka'ida ne shari'ar su kenan a wajen lokacin ga mutanen da ya koma mutumin da ya koma cikin gari sai ya kuwa cikin mutane ya ku jama'a ya kai sarki da fada duka yunusa annabi yunusa ya ce gaishe ku ce kai da Allah wani irin magana ne wannan wani yunusa ina ka haɗu da shi yace tabbas na ga annabi yunusa mun halle shi an na ma ta nonon akuya ta na bashi ya sha kuma ya ce in gaishe ku yana gaishe ku ne ga dole me shaidan maganan ka kaga abinda ya guda kaga sun tambaya me shaida ba sai nuna akuya ba akuya sai ta yi shaida ba sai jefa sanda ba sanda sai ta yi shaida suka ce wannan gaskiya ne yanzu ai kai ma ba kan wallasa bane daga nan sai suka bashi sarauta akan su har yanzu ba ta yi nusa yanzu ba ta ba ma ta yi nusa ake mai zai sai ga wani karamin nusa nan magi mai mutum da ya zo cikin mutane akuyarsa ta yi shaida kuma fandan hannunsa dai ya yi daɗin ta ai lafiya lau ai kai ma wani yunusa ne mai zama kansa shi kuma yunusa yana ne yana jira an gane garin ko saƙo ya isa a dawo masa da zazan sai ya ji shiru an gane kenan ko shi kenan kawai ganin dai yunusa ya ƙaurace musu shi ne ma'anar Allah ke gaya mana a takaice a nan tarihi ne doguwa an gane duk ba tafsiri muke yi ba an gane a shifa muke yi shi ne Allah ya kai to mana nan iz abaka lokacin da shi annabi yunusa ma'ana nan in ka zo fasa sai kai ladabi an gane karatu na annabi yunusa ba guduwa yayi ba an gane kenan ko annabin Allah baya guduwa an gane na mutanensa manzon Allah ba zai guji mutanensa ba ai ya san limit din su shi kuma dan aiken Allah ne zuwa gare su wanda haka suna karban umarni daga Allah na aikatawa ko na rashin aikatawa ko tsayawa ko wani abu da makamantan irin wannan an gane karatu na ko amma akwai wasu abubuwa da ke bijirowa wani lokaci don mu a koya mana darasi kamar abin da ya faru kamar abin da ya faru da annabi annabi Musa na sandansa a ga Allah ya tambaye shi me wannan sai ya ce sandansa ne Allah ya ce jefar da ya jefar mace zama macidiya ko da ya ganta me yayi ai guduwa yayi an gane karatu nan kai yanzu zai ka ce Musa ya guji maciji kuma kila a ungonku a garinku akwai masu kama maciji da hannunsu amma Musa ya haka ya guji maciji ka gane karatu na ko an gane ai ko kuma mumini baya zama tsoraci balantana ma annabin Allah an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayakunul mu'minu jabbanan shin mumini ya zama tsoraci fa qala la annabi ta a'a mumini ba zai taba zama matsoraci ba ba zai zama matsoraci ba ayakunul muminu ba nan shin mumini yana iya zama marwaci annabi yace eh yana iya zama matso yana iya zama marwaci mana mumini yana iya zama matsoraci afwan yana iya zama matsoraci ayakunul muminu jabbanan fa qala na'am mumini yana iya zama matsoraci annabi yace eh mumini zai iya zama matsoraci zai iya zama marwaci yake eh mumini zai iya zama marwaci ko mumini ne amma mai rawa bai kone masa muminancinsa ba mumini ne amma mai rawa ta ka ce masa a yakunin muminu kazzaban shi mumini za a iya zama makaryaci ba kala la mumini ba zai taba zama makaryaci ba mumini baya karya almuminu la yajibu mumini baya karya amma yana iya jin tsoro an gane ko kuma yana iya kin badawa yana da shi almajiri ya zo yana bara an gane kenan ko kuma da yan dubu biyar haka da yan ɗari biyar har da tsarin ɗari biyar a sama an gane kenan ko Allah ya bari dan Allah a taimake ni dan manzan Allah zai ce sallallahu alaihi wasallam har salati ma zai yi wa manzan Allah an gane kenan ko a bani dan manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam amma almajiri ya gama barashi a cikin ɗari biyar ɗin nan bai yi tsigen naira mutum ya bashi ba kuma mumini ne haka dauka ba mumini ba da mumini ƙarya ne dai ba zai yi ba an gane karatuna saboda haka akwai inda tsoro an gane kenan ko yana zama ja'izi akwai kuma inda yake zama gairu ja'izin kuma an gane kenan ko ko da ka ji mai talim ya gaya maka tsoro haramun ne ka gane irin tsoron da yake nufi an gane kenan ko eh ka gane tsoron da yake nufi ka gane kuma ba tsoron da yake nufi ba an gane kenan ko mana mumini baya tsoron neman ilimi ko ina yake sai ya bishe ya nemo shi amma mumini ya ga maciji ya gudu ya ce wannan haramu ne ka ga maciji ya faso kai kai anu gudu kawai malam ka kauce malam ka nemo sandan ka kawai malam ka make shi inda dama ba dama kuma ka kauce ka bashi wuri in ya shige wani wuri kuma a nemo masu kamo shi su kama shi da saboda haka a nan sai ka ce iz abaka lokacin da annabi yunusa ya ƙaurace wa mutanensa ya ƙaurace wa mutanensa dama mutane din sun zama mutanen banza ya halatta a ƙaurace musu ko bai halatta a ƙaurace musu ba a ƙaurace musu ba ya halatta a ƙaurace wa fasikan mutane ko ba haka ne saboda haka ya ƙaurace musu saboda fasikancin an gana to wanda aka kira shi imani da Allah ya yi imani da wannan zamaninsa ya shiga aljanna ya ce baya so da Allah wannan bai kamata a kaurace mishi ba da so da aka kauracewa ya yi an gane karatu na saboda annabin Allah ne Allah ne ya faɗa amma mu ba mu zama faɗa ba an gane kin amma Allah ya isa ya faɗa amma mu ba mu zama ce wai annabi Yusuf annabi Yunusa ya guji mutanensa ba ba gudun mutanensa yayi ba kaurace mutanensa yayi kawai saboda haka da ya kaurace musu ilal fulkil mash'uni zuwa ga mana kwale-kwale wanda aka cika shi da fasinja da ya shiga cikin kwale-kwale da fasinjoji a ciki ana tada kwale-kwalen sai kwale-kwalen ya tsaya tak ga kuma sauran kwale-kwale a kan teku suna tafiya amma da wannan da ta tsaya ba gaba ba baya kuma sauran kwale-kwale suna gudun su suna tafiyan su lafiya lo ba abin da ya tare shi mashi mai kwale-kwalen ya saba yana tuka wannan kwale-kwalen akan wannan jirgin bai taba samun irin wannan ishu ba sai ce to akwai da wani abu da ke faruwa amma shi ba bai san me ke faruwa ba sai annabi Musa ta ni na san abin da ke faruwa me ke faruwa yace ni ne kauracewa mutane na da nayi ban jira umurnin Allah ba shi yasa shine kawai abin da ya faru ba wani abu ya faru ba ni na san me dalili kawai na kauracewa mutane na ban jira izini daga Allah ba shi ne kawai ta kai irinka annabin Allah ka zamanto wani abu ya faru har kwale-kwale tsaya kyak ba gaba baya ta abin ya zama wani iri suna inkarin abin da ya faru shi ko yana taklirin abin da ya faru suna inkari yana tabbatarwa daga ƙarshe ya ce in ba ku yadda da magana ta wata kuyi ƙura an gane kenan ku shi ne fasahama fakana min almudhabi ko da aka yi qur'an kuwa sai gashi nan qur'an ta tabbata a kansa aka sake yi ya tabbata a kansa aka sake yi ya tabbata a kansa annabin Allah ne manzon Allah ne saboda haka yanzu ya layi kuma gashi ya tsakiyar teku saboda Allah yana so yayi wani karatu kuma a cikin sa an gane karatu na ko Allah yana so yayi wani karatu kuma daban kuma annabi Yunusa shi ma ya ƙara taraki kuma a cikin Allah shi ma kawai shi kenan kawai ya ce ai mafitan kwara ɗaya ne kawai shi ne yanzu kawai fada cikin tekun ko ku tafi da mu halaka dukkan mu gaba ɗaya da wanda bai ji ba bai gani ba to gwandani gwandani in fada cikin ruwan kuku tafi shikenan kawai sai ya fada cikin ruwan
yana fada kuma da daddare ne ba da daddare ne ba ga duhun dare yana fada ka san Allah ya bi kowa kishin kayansa Allah sai ya kishinta take Allah sai ya turo wani kifi ta zo ta yi loma da shi fasta kama wani hutu shine kifin ta zo ta yi loma da shi ta haɗiye shi ka kosan kifin da za ta haɗiye annabin Allah shi ma gaishe shi shi ma kifin wai wani irin kifi ne wannan annabin Allah ka ga duhun dare ga duhun teku da ya fada cikinta yanzu kuma kifi ya haɗe shi ga cikin kifi kuma duhun cikin kifi kuma kaga dubbai guda uku kenan dubbai guda uku kenan an gane karatun ayi dubbai guda uku kenan ga ahadiyya ga wahidiyya ga wahadatu dubbai guda uku kenan shi kenan da wannan kifin daɗe shi kifin sai ta danna ƙarƙashin ruwa da shi da aka je ƙarƙashin ruwa sai gashi annabi yunusa yana cikin wannan cikin ruwan yana jin tasbihin duwatsu yana jin tasbihin duwar wasu to ba komai shi ma kawai fada da fi zulma ki Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine ya kira a cikin wannan duhun nan dufan nan Allah ilaha illa anta an gane yi la sha illa anta ba komai sai kai ba wani dabara ba wani abu kawai Allah kai ne kawai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni lalle Yunus dan mata kuntu min zalimina na kasance daga cikin waɗanda an gane kenan ko suke ganin waninka na kasance daga cikin waɗanda suke ganin waninka ma yanzu na tuba na daina ganin waninka an gane kenan ko shine kawai shikenan Allah ya karbi addu'arsa malamai sun yi sabani akan lokutan da ya zauna cikin wannan cikin cikin kifin wasu sun ce kwana uku ne wasu ce kwana arba'in ne wasu ce kwanaki kaza ne Allah ya ta'ala ne ko da kwana nawa da ya ma dai bayan wannan zikirin bayan wannan tasbihin bayan ikrari din sai Allah ya dumama cikin kifi ya dumama ta dumama sosai kawai shi kenan kawai sai Allah ya sa kifin ta nufi gaba yana zuwa gaba kawai shi kenan Allah ya sa kifin Allah ya sa kifin ta hamayo da annabi Musa ko da ko ya amayo shi fatan jikin ya dafe gashin jikin ya zama kamar na jariri ya zama iri Allah tabaraka wa ta'ala ya sake masa wani irin reno shine fa ambatna alai shajaratan min yaqtini nan ma ka sake womin difi bayan an gama womin difi sai ya dawo normal kuma to shine nan dai Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari kaga wannan tasbihin nan zikirin da annabi Yunus ya yi a cikin cikin kifi din nan an gane kenan ko annabi yana cewa bawa bai taba roƙon Allah da ya ta Allah bai biya mishi bukata ba su fa ma suna mamaki ma mutum maya da wannan zikirin a rayuwarsa amma ya zama yana yana yana yana koke koken matsaloli a rayuwa kana karanta ta so so 41 Allah alhamdulillah sai kaga Allah ya biya bukata an gane ya ko so 41 zai ga Allah ya biya bukata sannan ko ciwon ajali mutum yake ciki ya karanta wannan zai cika da imani ko ciwon ajali mutum yake ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina wallahi akan la ilaha illa akan musulunci zai mutu ba zai mutu akan wani musulunci ba saboda me zikirin yana da mamaki farkon sa zikiri la ilaha illa anta akiyarsa kuma tasbihi ƙarshen za ikrarin bizambi furtawa da zunubinsa da abin da ya aikata aga zikirin yana da ban mamaki kwarai da gaske an gane ko da yawan mu nan da Allah zai warware mana laya akan wannan zikirin wani shekara mai zuwa in ya dawo masallacin nan ina ji san ƙara mai kofar masallacin nan Allah bayan Allah suna tasarrufi da ita sosai an gane karin nan suna tasarrufi da ita Allah ya ba mu dacewa da da lokaci da na ba da wata fa'ida amma ba lokaci za mu haɗu a wancan markar an gane ko Allah ya ganar da mu to shine ma'ana iza abaka ila al-fulk al-mash'un wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna Allah Allah naqdir alayhi Allah yace wa zannuni ma bocin kifi an gane wa zannuni ma bocin kifi shine Yunus dan mata iz zahaba lokacin da ya tafi mughadiban yana mai fushi ya tafi yana mai fushi shine mughadiban fazanna sai ya yi zato allan na kadira mana ba za mu iya kuntatawa a gare shi ba ya tafi yana zaton ba za mu iya kuntata masa ba an gane shi ne ma'anar allan na kadira alayhi wa man kudira alayhi fali yufik fadaka fazanna allan na kadira alayhi ya tafi yana zato ba za mu iya masa tajalli a gaba ba a tajallin da ya guda a nan yana zaton a gaba ba za mu iya masa wannan tajallin ba kuma mu masu ikon tajallin ne gaba da malam ina Allah ya masa wannan tajallin farubama so da yawa yuhayyalu za a sai za a sanya wa mutum zato liman la ilma indahu ga wanda ba shi da ilimi a wajensa haqiqatuhu ma'ana sarayar annabi Yunus alaihi salam kaga wanda ba shi da ilimi na marifa da na ladabi da tarbiyya zai iya zato a zuciyarsa zuciyarsa ta raya masa ta kada masa sarayar martabar annabi nusu alaihi salam cewa to annabin Allah ma ya gudu an gane ai ko asan mutane ba su da ladabin magana an gane kamar yadda mutum wani lokaci yake faɗa wani ya shiga prison wai ba wai to ai annabi annabi su ma ya shiga prison ai wannan ai su ladabi na yi sai ga mutum yana cewa to dan ya shiga min annabin Allah ma ya shiga a wannan ai sula adabi ne ko rashin ladabi ne ai ka gane ai ko ka ga annabin Allah irin wannan magana abin da ya kai shi prison kai shi ya kai ka kaga irin wannan munar adabu yana faruwa cikin al'umma da yawa Allah kiyaye mu to kaga kada mutane su zo suna komawa suna yatsa wa annabi Musa shi ma irin wannan maganganun mutum ya ga dan wani abu ya dan gudu yace a ai gudu halal ne to yunus ma ya gudu balle ni haka irin wa'annan maganganun maganganu ne masu haɗari kwarai da gaske an gane karatu na yi masu haɗari masu haɗari ko ko a hada mutum aikata wani abu sai ya aikata an gane lokacin da aka lalata da ta shi na ruwanza ai ai baban mu adam ma an hana shi shi ma ya ci a an ina ma da an kasa dan adam malam dan adam ba wa kada al-insan akthara shay'in jadalan dan adam akwai jayayya ba akwai jayayya ba akwai wajayayya wa dan adam ba sai ya je ya makale kansa ya saka da kansa inda kwalabe da kayoyi kai ina ruwanka annabin Allah mursali ina kai ina shi kai kwatance ma da daidai da kai mana an gane ko kai kwatance da daidai da kai mana ka aure wilaya ka aure suba ka fada wa nubuwa ka fada wa risala kai awa to kaga shi yasa annabi yake a hirdin al'ummansa kada ni ma ku bi bidai akan Yunus dan saboda a kiyayi hadarin annabta a zauna lafiya a tsira daga cikin dalilan kenan alwaji urrada fuska na hudu da ake iya fassara wa'annan hadisai zuwa wa'annan bangarora shine man uttabdili fi aqin nubuwati war risala ma'ana hani na mutulakin fifitawa a haƙƙin annabta da manzanci an gane karatu na annabi yana wannan maganar ne domin me awatawa an gane da kuma hani akan fifitawa akan annabta da manzanci ba akan fifitawa akan annabi da manzo ba a'a ita kanta ma annabtan ma da risalar ma an gane kenan ko ita kanta nubuwar da risala domin nubuwa daban risala daban annabi daban manzo daban kamar ci karatu na risala daban nubuwa daban annabi daban rasulu daban to ana magana ne akan ita kanta gundarin annabtan ma an gane kenan ko da aka sanya a cikin mutum ya zama annabin ma har ake kiransa ma annabin ma ina fata fahimta kamar malami ne Allah ya bashi alqur'ani ga hadisai kira wajen dubu ɗaruruwa ko miliyan ya addace kaga qur'anin da iliminsa daban shi malamin ma me daban ina fata fahimta akwai wani abin da za ka yi ya taba martaban malamin ne shi kadai amma banda iliminsa akwai kuma abin da za ka yi maza ya taba me ilimin ya taba qur'anin da Allah ya bashi kuma ya taba kuma baiwan ilimin da Allah ya bashi kaga wannan shi ma me daban wani abu kuma zai hada ne duka ya taba martaban malami kuma ya taba hada ilimin ma ina ba da fahimta shi yasa wasu malamai lokaci suna fada akan wasu abubuwa ba wai dan kansu ba dan kare martaban ilimi ne amma ba wai dan su ba an gane ai ko maulan mushari bayana irin wannan usulubin shi ma an gane kenan ko wa alika aduwi akzihi wa mu zikrahu amitu sari'an ba da an sitirhu hutika haka wannan abu ya kai matuƙa da yawa addu'a yake wa alika duwi Allah ina roƙo ka halaka makiyina akzihi Allah kunyi ta makiyina biyu kenan na uku wa muhu zikirahu Allah ka shafe sunansa da ambatansa a doron ƙasa gaba daya na hudu amitu sari'an Allah ka kashe shi yanzu yanzu ka kashe shi yanzu yanzu nan ma ka jira sari'an da gaggawa sannan kar ka kashe shi sai ba da an sitiru hutika sai an keta masa mutunci gaba daya ya dawo tsirara tukuna malam sannan ka kashe shi dala wani adon ya yi zafi ko bai zafi ba shau bai aka yi maka ce ni ba mun komai ba ba ina yi don kare kaina ba ne wanda nake cewa Allah ya masa haka yi haribu mudda'ar rasuli yana yaƙan ne yaban manzan Allah ne ba ni yake yaƙa ba me yaban annan yake yaƙa dala ya kamata a yaƙi mai yaban annabi in aka yaƙi mai yaban annabi ta ga halaran annabi ya kamata ta ne ta yi gira ta yi fatari da mutum wadaka shehu yana yin addu'an ne don kare ne martaban hadaran manzon Allah. To kaga kaga taba annabta ba ƙarfin cewa bane ko ita kanta annabtan tsurarta da misalin tsurarta. To annabi yana hanawa ne don kiyaye martaban annabtan zalla da kuma kiyaye martaban manzancin zalla. Domin nubuwa a bace makauniya ba ta gani kuma kurma ce ba ta ji ba ta san kowa ba duk wanda ya taba ta ita ma taba shi za ta yi shi yasa ko da dan annabin Allah zai taba shi Allah shi ma taba shi yake yi shi yasa ko da matan annabin Allah za ta taba shi ita ma Allah sai ya yake ta ya kaje kaje da ita to da ba ruwan nubuwa da risala kamar yadda wilaya ita ba ruwanta da waɗannan abubuwan haka ita ma nubuwa ba ruwanta to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana hattaran mutane ne da daraja ta nubuwa da risala su annabawan da manzannin suna yafewa ko ba kare amma nubuwa da risala ba ta yafiya ita annabta in an taba ta ba ta yafewa manzanci in an taba ta ba ta yafewa amma annabi na yafewa a gane karatuna annabi na iya yafewa amma martabar ba ta yafiya almartabatu la tusamiu liman asa al'adama ilaiha ita wacce ba ruwanta abinda annabi yake kokarin kautar da mutane kenan a kansu fa innal anbiya'a an gane domin su annabawa fiha a cikin annabtan zalla ala hajjin wahidin suna kan iyaka ne guda ɗaya an gane ko ita kanta annabtan ba ta girmi juna ba ne annabta annabta ce manzanci manzanci ne ina ba da fahimta shi wanda aka aika ɗin ko wanda aka mai da shi annayin shi ke fifita da wasu halaye da wasu ɗabi'u amma ita kanta numuwa ba ta da fifiko tsakaninta ina ba da fahimta yanzu dala da annabi alƙur'ani guda nawa ne dala ba guda ɗaya ba ne alkur'ani da Allah rama malam Muhammad ya dace ba shi Allah rama malam Bakar ya dace ba shi malam Allah rama malam Umar ba shi ma Allah rama malam Usman ba shi ma Allah rama malam Aliyu ba shi ma Allah rama malam Zaidu ba da Sa'idu da sauransu duk da ba dai Qur'anin bane ina ba dai an fahimci karatu na ko Qur'anin da waɗannan alaramma ne rubuta ba shine sauran suka rubuta ba amma alaramma na cin alaramma ne saboda me wasu ahwal da wasu akhlaqu dabi'u an gane amma Qur'anin ai ɗaya ne ina fatan an fahimci yare na ina fatan an fahimci yare na Qur'anin ba biyu bane amma wanda ya addace Qur'ani yana cin wani ma'addacin saboda wasu ɗabi'u ila ɗaya na da fushi ɗaya kuma bai da fushi an gane karatu na ila ɗaya yana da sakin fuska ɗayan kuma bai da sakin fuska ɗayan in ya samu yana badawa ɗayan kuma ya samu shi kai bai sani har waɗannan wasu halaye da ɗabi'u daban wanda da shi suke bibitan juna amma ai addan duka ne hadda ne ta wannan ma'anan kenan shi ne mana saboda ita nubuwa da risala duka gaba da suna haddi ɗaya ne Allah ganar da mu a iziya domin ita wannan annabta da risalar nan shay'un wahidun abu ne kwara ɗaya abu ne kwara ɗaya la ya tafadalu baya fifitan juna ita zallan nubuwa ba ta fifitan nubuwa risala ba ta fifitan risala sai dai shi mai annabtan da mai manzancin shi ke iya fifitan wani bangare amma ba nubuwan ba ba risala ba a wannan ma'anar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa to kar ku fifita ni akan wani akan wani akan wani an gane ko saboda annabtan ɗaya ne risala ma dai ɗaya ne da ɗabi'u muka fi juna su suna ɗabi'un su irin nasu ni kuma an aiko da dan in cika ɗabi'un girman gaba ɗaya ni kuma Na'am, wa inna matafadulu, amma fifita da fifiko tsakanin annabawan nan ba a wani abu bane yana faruwa ne fi ziyaratul awali wal khususi a cikin daduwa da kuma karuwa na halaye kyawawan halaye kyawawa na halaye da shi ne wannan annabin ke fin wannan annabin wal khusus da kuma ke bantattun darajoji kowa da irin nasa khususiyya kamar yadda zai mana ishara kaɗan zuwa ga mana khasa'is din mana keɓantattun darajojin zai gaya mana su na'am wal karamat da kuma bayuwatai na girmamawa wanda Allah subhanahu wataala yake baiwa wa'annan annabawa da kuma wa'annan manzannin wal rutabi da kuma darajoji wal alfabi da kuma lutufofi kowane da irin nasa lutufi an gane lutufi ko ne da irin nasa wani annabin a rayuwarsa talaka ne wani annabin kuma basara ke nema irin annabin sulemanu aga yi ga sarauta ga komai Allah ya bashi babu abinda ba bashi ba shi ma kirari yake wa utina min kulli shay'in babu abinda ba bamu ma komai ma an bamu ko ba haka wani kaga ga annabta ga manzanci ga sarauta ga komai ma babu abinda babu an gane ko kaga wannan wata daraja ce wani wani lutufi ne daban aka bashi ko ba haka wani wani kuma annabi ma ba ruwan sama da duniya irin su Isa an gane kenan ko ko taku ɗaya ma bai da shi a duniya gaba daya taki ɗaya na mallakan filotu ba shi da shi har ko ba Allah haka akwai gudun duniya ko ko ba haka wani wani lokaci ma sai ga annabi ya kwada kwaki bai bashi ba an gane yadda annabi Musa ya fada cikin wannan yanayin har ya kai ga kai rabbi inni inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah yanzu ina bukatan to Allah ka bani abinci Allah yanzu ina bukatan to saboda yunwan ta kai ko ba ka wani kaga nau'i ne ne na ludufi haka za ka samu duka dai abin ke faruwa wani annabi ya zo duniya bai aihuwa wani annabi ya zo duniya mata ya haifa wani annabi ya zo duniya shi maza zalla ya haifa wani annabi ya zo duniya an ba shi maza an ba shi mata wani kuma bai ma aihuwa dan wannan duka ba altafu bane ba tausasawa bane irin na Allah ba annabi kenan ba amma gashi ga yadda Allah ya tsara masa wa amma nubuwatu fi nafsiha amma ita annabta a cikin zatinta a cikin karan kanta da kanta wala ta tafadalu ba ta bifitan juna annabta ba ta bifitan juna abu ɗaya ne ba tafaduli a cikinta a zatinta wa inna ma tafadulu wa inna ma tafadulu amma bibitawa yana zamantowa na bi umurin ukhar da wasu al'amurori daban kuma wasu al'amura ne kuma daban daga nan ake samun wannan bibita din za'idatun masu karuwa alaiha akanta wasu al'amura ne masu karuwa akan annabta din ko ilimi ko halaye da wasu ɗabi'u kyawawa da wasu abubuwa makamantansu wanda suka karu akan annabta ita ce ke hukunta mana tafaduli tsakanin annabawan da manzannin wali zalika saboda haka ne ma dai minuhum a cikin annabawan rusulun akwai manzanni an gane wasu annabawa ne ba manzanni ba wasu kuma manzanni ne bayan annabawa ne an gane ai mun sani kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ba ne manzo ba kuma a cikin manzannin ma abin mamaki ma a wa minu ulu azmin min rasuli a cikin kuma manzannin kuma akwai mabota ƙarfin damara a cikin manzanni su kuma suna nan su biyar ne shine wanda wanda Allah ke ce manzo Allah fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli kai hakuri yadda ulul azmi a cikin manzanni suka yi hakuri to kai ma ka hakura kai hakuri kawai akan cutarwan kafiran zamaninka da sauransu wa minhum a cikin waɗannan manzannin kuma da har yanzu man rufiya makanin aliyan akwai wanda aka daga shi aka kai shi wani wuri madaukaki irin annabin Allah annabi Idrisu wa rafanahu makanan aliyan kaga wannan wata martaba ce dashi daban Allah ya ɗaukaka shi ya kai shi wani wuri madaukaki ya ajiye shi shine sama ta hudu yana nan a sama ta hudu yanzu haka haka makanin aliya ne haka wannan wani ziyada ce bayan annabta da manzancinsa Allah ya ƙara masa da wannan kuma na ɗaukakawan wa minhum daga shi wayannan manzannin man utiyal hukma sabiyan akwai wanda aka ba shi annabta ma tun yana karami tun yana karami ba aka ba shi annabta irin su annabi ya kenan ko wa ake na wal hukuma sabiyan mun ba shi annabta tun yana karami ma tun yana karami ma yana yaro maka ba shi annabta kaga wannan wani daraja ne daban tun yana karami Allah ya ce mun ba shi annabta wa utiya badun an bai wa sashin manzanni az-zuburu takaddu aka ba shi irin annabi Dawuda wa atayna Dawuda zabura mun baiwa annabi Dawuda zabura haka shi abin aka kebance shi shi kenan wa ba'dhum sashi kuma a cikin wannan wayannan manzannin albayyinatu hujjoji da kuma dalilai muka ba su an gane kenan ko mun ba su dalilai mun ba su hujjoji da yawa daga cikin annaba Allah ya ba su albayyinatu daga ci akwai Musa da sauransu mun ba su hujjoji da kuma dalilai da kuma su mujizoza daban wa minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah ya zance da shi irin annabi Musa wa kallama Allah Musa takliman wa rafa badan kuma Allah ya daga sashen su so kabarin saman wato birbishin sashe darajatin da darajoji akwai wa'inda Allah ya ɗaukaka su kan sashe amma ɗaukaka ta darajoji shi yasa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa da kalifar dan nabadan nabiyina ala badin wa atayna dauda zabura wallahi hakika mun bibi da sashi annabawa da manzanni a sashi annabawa ala badin akan akan akan sashi wa kalifar dan nabadan nabiyina hakika mun bibi da sashi annabawa ala badin akan sashi wa atayna mun baiwa dauda annabi dauda alayhi salamu zabura takaddun zabura mun bashi zabura Wakala ya faɗa haƙƙin manzanni tilkar rusulu waɗancanakar manzannin fa faddan na ba don mun fili da sashin su a labajin akan sashi kamar yadda ya jero darajojin a baya an gane aiko manzanni ulul azmi haka dai haka dai to mun fili da sashin su akan sashi qala badu alil ilmi sashin mabota ilimi suna cewa wa tabdilul wa tabdilu fifitawa almuradu lahu abin nufi da su huna a nan firduri a cikin nan duniya ne Allah ya bibita sashin su akan sashi a nan duniya wa zalika wannan bibitawan bi salasati awali da halaye da guda uku an ta kuna ayatu wa mudizatu a bahara ya zamanto ayoyin da Allah ya baiwa wannan manzan wa mudizatu da kuma mudizozin da Allah ya bashi an ta kuna su zamanto a bahara sun firin jaya akan na wani wani sai ga an bashi mujiza biyu uku ne wani kuma tara aka bashi wani kuma an bashi ma fiye da haka a wannan ya fi na wancan galaba kenan wa ash'ara kuma nasan ya fi sanuwa ya fi sanuwa har ana magana mujizozi a cikin annabawa in dai ba mu zo Allah ba an gane kenan ko mutane suna jin daɗin mana mujizozin annabi Musa ko saboda abubuwa da yawa na jefa macijin nan da saratu fir'aunan nan da hatiyan nan da abubuwan nan ko haka mutane suna jin daɗin wannan mujizozin da kuma sauransu an gane kenan kowa yana da mutane kowa yana da bangaren da aka fi jinsa an gane kenan ko in kwana maganan mana wanda aka fi tausayinsa an gane a cikin manzanni annabi Yusuf na ciki aka shi ana tausayinsa saboda irin wahalar da ya sha haka shi yasa ana ana tafsirin zuwa da zuwa sai ko su kuka ma suke yi ma to a ta tafsirin zuwa da zuwa yana kashe jiki yana kashe jiki an gane ko yana kashe jiki saboda abubuwa cewa an gane na izina da ayoyi da ke cikin mana kissarta to kaga kowane da bangaren da shi kuma annabi Yusuf ya banu kaga shi kuma ana jin dadin mana abubuwansa saboda sarauta malam kowa yana so ya ji kissar annabi Sulaimanu saboda abubuwan sarauta da mulki malam da abubuwa mabambanta ma yadda yake sarrafa aljanu da yadda yake sarrafa abubuwa mabambanta malam an yi mulki malam ya magana da tsuntsu ya magana aka dai abubuwa irin wannan aka shi kuma ta nan in ana magana annabi ayyuba kuma za a tura da rashin lafiyar sa Allah sarki ba mu Allah annabi ayyuba ya sha rashin lafiya sai da kowa dai da irin wani wani yanayi da ake ji in ana tarihin kowanne daga cikin su a takaice kenan dai aw takuna ummatuhu azka wa aksar ko kuma wani manzo a cikin manzannin ya zamanto al'ummansa su zamanto azka mafi tsarki wa aksa kuma fi yawa wannan kamar manzo Allah kenan kaga a cikin manzanni gaba daya ba mai al'umma mafi tsarki mafi yawa irin manzo Allah au yakunu fi zati'i abdala wa atsara au ko kuma wannan annabin Allah ya kuna fi zati'i ya zama a cikin zatin sa abdala ya ji wa wa azara ko adara eh wa atsahara ko mafi tsarki kuma zai iya yiwa a zati na annabin Allah yana da wani fifiko da wani tsarki wanda wani annabin Allah bai da shi kamar yadda in ana maganar kyau a cikin annabawa da manzanni bayan zatin manzo Allah akwai annabin Allah da ya mori zafi mai kyau irin annabi zuwa kaga ai babu kyakkyawa ne ko ai an san tarihin sa ko ba haka ne in kuma ana maganar cika da kwarjini bayan manzo Allah akwai annabi Ibrahim kaga ba mai cika da kwarjini shi kuma irin sa kuma da abubuwa kaga kowanne da khususiya a zatinsa an gane na biyu ko ko na tsarkaka wa fadluhu ko da kuma fifikon sa fi zati a cikin zatin sa raji'un shi ma dai yana komawa ne ila ma khassa Allahu bihi min karamati zuwa ga abinda Allah ya kebance shi da shi daga karamarsa waqti sati da kuma kebantuwansa min kalamin na daga magana kamar yadda aka yi magana da Musa aw kullatu ko kuma keɓantuwarsa da badadantaka yadda aka keɓanta annabi Ibrahim da makamin badadantaka da manzon Allah aw ru'yatin ko kuma a zamanto an keɓance wannan annabi da gani yadda aka keɓance manzon Allah da ganin Allah a wannan kuma khususiya ce ta manzon Allah annaba da manzanni wanda ya ga Allah in ba manzon Allah ba shine kada ya tabbata ya ga Allah aw ma sha Allah ko da abinda Allah ya ga dama ya keɓanci manzan da shi min altaja da lutufofi irin na Allah, ko ne da irin nasa lutufi da aka keɓance shi da shi. Wato hafi wilayati ko da kuma kyauta an gane na jikintuwan Allah tabaraka wa ta'ala a kan wannan annabi ko kan wannan mursalin, wakti sasihi da kuma keɓantuwarsa. An ɗauka za mu kai kusa yau. lokaci yayi alhamdulillah to haka Allah subhanahu wataala yake kebantan wa'annan annabawan da kuma wa'annan manzannin wannan sai ya kebance shi da wani abu wanda bai kebanci wani da shi ba wannan kuma sai a darjanta shi da wani abu daban na matsayi wanda kuma ba bai wani ba to wannan yana faruwa a cikin annabawa da manzanni kamar yadda yake faruwa a cikin malamai a cikin bayin Allah dama al-ulama'u warasatul anbiya malamai magada ne na annabawa kowane malami dai ga qur'ani ga hadisi ga kaza amma kowa yana da abin da ya fi ɗaya da shi ya fi saura da shi an gane kenan ko wani malami za ka gashi malami amma ba sarakin malami malam ba sarakin malami malam ko sarkin garin ma albarka an gane kenan ko irin yadda ake mulki a masarautar malam ko sarkin garin ma ba a yi sarauta a masarautarsa irin wannan wannan malamin ai an san su kuma suna nan da yawa kuma malami ne an gane kenan ko sai ga malam ba washe in ya tashi ga to malam ko ba sarake ne ba a faɗa da Hausa malam ko ko dai ba sarake an gane kenan ko kuma kowanne ya ga wuta a malintan ya ga wuta a sarautar ma ya ga wuta an gane kenan ko wani kuma da sai ka ga Allah ya bibita shi da wani abu daban na musamman wani kuma kun fa kuna ka bashi shi inda ka za ka so gabansa ya ji bukata kunnensa je ka an gama in lokacin biyan bukatan da ban kawo so duhu za ku haɗu ba yana nan halwa a wanda Allah yake ba hijabi in ka zo ka gan shi to to to to shi kenan shi kenan ba ko ne fatiha salatul fatiha shi kenan ya zalame ka an dai irin su suna nan dewa an gane ai an yi wani shehu Suleimanu shehu na bamu labari shehu Jamilu nan Suleja wani irin bawan Allah ne ba taba rawaitan kaje gabansa da bukatar Allah bai biya wannan bukatun ba ba taba ba ba taba ba in in ilimi kake so in kana zuwa ta ba ku ba ku je ka an gama an gama wallahi ka zama malami kenan in ko bukata ba za ta biya za ku yi ta shan bamban da shi ne wallahi ba za ku haɗu ba amma ran da ga ka ga shehu Suleimanu an gama ka ga kowa kawai an gama kawai kana zuwa kawai sai ya murmushi Allah zaki Allah zaki rubba ma ta shakkal fata adwa'ahu wa ya tabra'u haka yake cewa rubba ma ta shakkal fata adwa'ahu wa ya tabra'u da mutum ya kai karan cutarsa wajen manzala kuma cutar ta warke ni da da wannan baitin to shi kenan ba ko je kaje kaje kaje ka sai ka dabe kai ko da kama zai je kaje kaje ka sai kore ka ka tashi ka tafi an gama in talauci dai an yanke ta wani kwangila ce ta samu wani hidima ne an gama da wannan sai dai ka dawo da wata bukata kuma haka shi kuma husumarsa ke dan kuma taka Allah ke yin su kala kala kala kala kala kala malaman saboda su magada ne na annabawa da su ma annaban haka suke Allah ya ba mu albarkacin su albarkacin sai da rasulullah dan wa nan zamu tsaya na'am na'am hati fa haƙiƙa saraya an gane alhattu an gane sarayar abu an gane kenan ko sai kuma wani shaitatun shi ma saraya kuma har yanzu in shaitatun mana saraya yin ƙasa da da abu shi ne mana in shaitatun Allah gane da mu Allah kiya mana imanin mu da addinin mu Allah kiya mana mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiya mu sharrin duniya da lahira Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan malaman mu da iyayen mu da shekannan mu Allah ya ba mu albarkan iyayen mu da malaman mu da shekannan mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun masu neman addu'a a wajen mu albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna rajayi ba mamaki ranar juma'a za mu daura karatun mu insha Allah tabaraka wa ta'ala falyuballighi shahidu minkum al-ghaiba wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba insha Allah wannan daren shine zai zama daren 27 ga wata to muna so mu samu albarkan wannan daren insha Allah sai ya zama to mun yi khatama a cikin ta saboda sirrin daren an gane kenan ko kuma gashi insha Allah an kai juma'a kuma za a fada daren eh shine abin da na kalla bana eh saboda haka alhamdulillah يا رب بذاته وبصفاته وكل لنا في سائر الحالات سجد قلوبنا على الإيمان وجادنا لعمل الإحسان وانظر إلينا وانصرنا الدين حج حقوقنا وأد الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وارد لكل من إلينا آثنا وجاز بأن الجزاء الآثنا للمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى مقال حبيب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وباد بالخير لنا وأمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين